بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نوام سمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da wannan darasi na sharhu kitabul kaba'ir na Usaimin rahimahullah kuma muna shafi ne na 396 kuma wannan darasi na 173 ne kuma muna ganin kamar shi ne darasi na ƙarshe a cikin littafin da insha Allah amma kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da muna kaba'ira ce ta 70 kuma wannan kaba'ira ɗin Allah ya kawo ta ƙarshe ya saka ta cikin manya-manyan kaba'irai wato shi ne zagin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah ya ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbai wala tattakhiduhum ghardan kada kuma ku rike su kamar wani banza-banza haka abin da ba shi da kima kada ku yi wannan wannan kashedi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya nuna cewa wanda bi ya so su to ya so su ne saboda soyayyar da yake ma annabi wanda kuma duk ya ki su to ya ki su ne saboda kiyayyar da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan fili yake hatta a rayuwar mutane na daga wanda duk ya so ka to zai so abokanka wanda kuma ya kika to zai zama ko abokanka baya san gani sai annabi ya goye wannan magana ta cewa wanda ya so su ya so su ne saboda yana suna son yana son wato suna son annabi wanda kuma ya ki shi to ya ki annabi ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu akwai tambayoyi da yawa waɗanda ina ganin wasu rubutun kullum muna cewa a takaita mana su saboda lokaci shi mutum sai ya zauna kamar yadda yake kallon kansa a daki ba mai ce masa ya fita ba mai ce masa ya je ko ba mai ce masa ya dawo mu duk tayin dinmu da kusa da mintocinmu kusan a lissafi suke ba mu da wani lokaci da za mu tsaya a ta yin abubuwan da ba su kenan da haka idan za ka yi tambaya to ka taƙaita yawan rubutun tambaya na yana cewa sauran rubutun duk zan tsallake shi yana cewa tambaya na shi ne ya ce na kasance wato ina kasuwan ina kasuwar sai da waya to idan kwastoma ya zo a wajen mu sayan waya idan ya ya kasance ba mu da irin wanda yake so muna iya ɗaukarsa mu je wato wajen muje wajen da yake da shi ko shagon da suke da shi sannan idan aka saya wato sai mu zo mu ɗauki wato za ka ɗauko ka sayar masa idan ya tafi ka cire abin da ka samu ka bawa mai shagon wato kudinsa muna kiran hakan da a jawo shin malam mai hukuncin ribar da wato da kaci wanda baka kasa ko sisi a ciki ba Allah ta'ala ya alamni ban gane ba amma dai abin da yake so na ganin wato har ma wanda yake da shagon shi ma kansa baya cin ribar wai da su suke ci suna kiran kuma abin wai abin nan a jawo kamar da yadda ya rubuta babu wani babu a musulunci sunansa a jawo a babin ciniki akwai cinikai iri daban-daban wanda musulunci ya ce a yi ka bi hanyar da za ka samu kuɗi na halal ba hanyar da take da shubuha ba na farko idan mutum ya baka dillanci ne yake ga kayan nan tun da baka da shi na sayar maka akan dubu ɗari duk abin da ya doro a kai naka ne kaga sai ka karbo ka zo ka sayar ma wanda ya zo yana nema tun da ya baka farashi dubu ɗari sai kuma ka sayar dubu ɗari da goma to dubu goma ta kace kuma halal ne a musulunci wannan amma wannan abin da kuke yi shubuha ce wacce kuka saka ma kanku domin na farko tukunna mai shago bai san an ci riba a kansa ba wanda ya saya bai san an ci riba a kansa ba kai kuma ba a san aikin da aka yi ba wanda aka biya ka wannan duka majhul hal abin da ya kamata ku yi a tsakaninku shine ko dai ku saka yarjejeniya duk lokacin da na kawo maka kwastoma ya sai kaya a gurin ka dan ni ba ni da shi to a cikin wannan kudin kayan ina da fasantar kaza ku rubuta wannan ku aje amma kar ya zama to majhulul hal kawai sai dai a rinka cutan wanda yake tsakani shi ma yanzu ya nuna cewa wanda yake da kayan ma baya cin ribar wanda yake da wannan yawo a tsakanin kuma dole wannan za ka samu akwai munafurci a ciki ɗaya ɓangaren yana munafurcin ɗaya ko kuma tun da ba ka da shi ka kawo min kwastoma to yanzu ne kuma zan ba ka kaza wannan ma kaga aiki ya saka ka ya biya ka kudin aiki wannan shi ne ku rinka fito da abubuwa a fili ba a rinka koye-koye ba ana yin abin da bai dace ba sau da aka wannan harkar da aka yi ta akwai shubuha a cikinta kuma annabi ya ce ka nisanci shubuha wanda ya fada kuma cikin shubuha to ya afka cikin haram daga ku gyara ko dai ka zama dillali ko kuma ku rubuta ku ajiye misali tunda ba ni da kaya ka kawo mun kwastoma ne to a cikin kudin kayan kana da kashi ɗaya bisa ɗari misali ko kashin kashi biyu bisa ɗari ka san aikin da kake amma yanzu wannan zai iya yiwa a cuci mai kaya da yake shagon a cuci kuma wanda yake sayarwa sannan kai kuma a tsakani ka tara kudi kayi gaba la ta'kulu amwalakum bil batil Allah ya hana ku ci dukiyar ku a tsakaninku da barna saboda ku fito da abubuwa a fili yadda ya kamata ya zamanto ya dace wani yake cewa tambaya ta akan kasaru ne idan mutum ya yi tafiya zai iya zai iya wata rana ya yi kasaru wata rana ya cika sallah saboda mai ba zai bi shari'a ba matafi an kayyade masa ko a mazuwar malikiya an ce kwana sallah ashirin ne ko shine kwana biyu ko wannan idan kai za ka in kasan za ka wace kwana wato sallah ashirin kwana nawa kenan kwana hudu in ka san zaka wuce to ka cika sallah wannan shine abin da fuqaha ko na malikiya suke kai amma cewa wai zaka zaba wata rana kai kasar wata rana a shi qur'ani cewa idan kai tafiya ka ajiye sallah wanda take da raka'a hudu ka yi ta biyu ba wai zabi ake baka wata rana ka zaba abin da ka ga dama zaka yi wannan sunna ce karaya ta a matsayin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari a wajen bin kuma yana magana wai ko zai iya yin haka saboda ya samu ladan jami'i kuka ha'o irin na malikiya cewa suka yi kowanne kai makaruni ne mana idan mai kasaru ya bi mai cika sallah ya yi makaruni idan mai cika sallah ya bi mai kasaru ya yi makaruni amma wanda ya fi tsananin karhanci shine mai kasaru ya bi mai cika sallah domin shi dole sai ya cika kenan to saboda haka tunda an baka sayyidina Umar cewa yake sadaka ce fa kasaru Allah ba me yasa ba za ka karba ba yace sadakar kuma ta dan adam ma ina karba balle ta Allah dan haka kai kasarun ka shine ka tsaya akan sunna shine ka samu sunna idan waɗanda kake tare da su a garin za su iya maka alfarma shine kai kai kasarun ka ka yi sallamar ka su cika sallar su wannan shine zaɓin da malamai suka tafi a wato a kansa wannan rubutun ba shi da kyau gaskiya ba ma iya gane kuma an cika takardar fal na yi na yi in gane mai yake nufi a tambayoyin ban gane na haka ya sake rubutu ka yi haƙuri rubutunka ne ya jawo maka wannan yake cewa assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya Allah ya saka Allah ya sa haka amin dan Allah malam ina neman wato a taya ni da addu'a dan to shi ma ban gane ba to dai tunda addu'a ake nema a ƙarshe muna fatan Allah ubangiji ya biya wannan buƙatar idan ta alheri ce idan kuma ba ta alheri ba ce Allah ya canza maka ita ta koma ta ta alheri din wanda yace assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi nake ganin yake son ya rubuta malam ina da tambayoyi wato kamar haka malar zan iya yin sallah nafila a inda yake dauke da wato hotuna misali kamar hotuna a ofis dina yake dauke da hoton shugaban kasa hoton gwamna hoton ciyaman da dai sauransu malar zan iya sallah a wannan ofis din to wannan akwai maganganu da yawa a cikin makalat na sheik bin baz ya yi maganganu na farko abin da ya faɗa ya ce assalatu fi makanin fihi sura ya ce sallah da ake yi a gurin da yake da hoto ya ce na farko sahiha ya ce sallah ta inganta amma kana da zunubi don mece bai kamata gurin sallar ka ya zama akwai hotuna ba ya ce amma sallar ka tana nan sai ya ce iza addaha ala wajihil mashruh idan ka ba da sallar a fiskar da aka shar'anta maka kayi sallar yadda aka ce domin watakila wani zai kafa hoto kuma idan yana sallah ya rinka kallon hoto kaga wannan gairu mashruh ne ba a shar'anta maka rinka kallon hoto dan kana sallah saboda haka shi yasa malam yake sallar ka ingantacciya ce amma sai ka ba da ita a bisa fiskar da ake aka shar'anta maka wannan kauli na farko kenan to a ƙarshe kuma a wannan kaulin ma sai ce lakin kaunuhu yaltamisu makanan laysa fihi sura yace duk da haka ya nemi gurin da babu foto yayi sallah aula wa afdal wannan shine abin da yafi cancanta na ga idan ofishinka akwai hoton shugaban ƙasa ko na ciyaman to ka kifar da shi lokacin da za ka yi sallah don shi bai kai komai ba a gane sai ka daga shi sai ka kifa don shaidan lokacin da za ka fara sallah sai ya nuna maka hoton shi kuma dama bukatar shi ne ba ta ma sallah shi shaidan haka yake idan cikin ofis ɗinka akwai wani littafi da muka karanta wai shi kaifan rabbi a wuladana mai shekara wajen goma sha nan baya mun soke littafin ya yi maganganu akan saka hoton wani shugaba a cikin ofis tambaya yake na farko ya ce don hoton ya baka tsoro ka yi aiki don sauke amana shi yasa aka kafa shi saboda in kana kallon mai gidanka ga hotonsa watakila za ka ji tsoron allah ka masa aikin yadda ya dauke ka yake don haka kuka sa tambaya ce yake ya ce na biyu kuma ko dan dai ka sa hoton shugaban kasa saboda yana biyan ka albashi ka sa hoton na uku kuma yake ka sa hoton shugaban kasa a saman ofis ɗin da kana masa aiki don dama yarjejeniya kuka da shi sai ka sa hoton duk da yana jin kuna jin tambayoyin ko kuma kuna ba da amsa aiko kuna bayarwa ya ce to na hudu kuma ko kana sa hoton ne don kawai ado ne ko kuma kana sa hoton don tilas ne an ce dole sai ka sa hoton shugaban kasa ofis ko dan mene ne kake sakawa yana son ya sani kafin kai hukunci amma dai daga ƙarshe duk al'amarin ya ɓata shi in ya ce in dai dan kambamawa ne to bai kamata a saka shi hoto ba abin da ake girmamawa ba ne ana girmama mutumin da yake da hoto ne ba hoton mutumin ba ala'ayyar ta halin wannan kuka sani da da yake kuna da ofis ɗin mu ba mu da ofis ɗin ba sai ka zo ka saka mana hoton wani sai kauli na biyu akan yin sallah a gurin da yake da hoton wani ko shugaban kasa ko wani ciyaman na lokal gamman ko wani abu mai kama da a wata ruwaya ta daban yace yukrahu salatu fi hadha al-makan yace idan an saka hoton wani mutum an karhanta yin sallah a gurin sai an cire shi amma shi ma ya kawo sharadi yace idza tayassara ghayru idan zai iya yiwa a samu gurin da babu hotonsa ayi sallah an bai mita akwai dama a fita daga ofis din a yi sallah ko ba dama tambayar ku ake ba dama a fita a ofis din a yi sallah hakan akwai dama da yake makurudi da in kai sallah a wannan gurin kauli na farko kuma cewa ya dama abin da ya fi cancanta ya fi zama daidai shine kar ta sallah a inda aka saka wannan hoton in dai za ka samu wani guri idan kuma ya zama babu wani guri dole sai ka yi sallah a wannan gudun to idan ka yi sallah sallar ka ta inganta amma da sharaɗin ka yi sallar yadda Allah ya umurce ka kuna dai fahimta ko? ƙauni na uku su ne suka ce almanu kawai su gaba ɗaya hanawa suka suka ce kawai in an sa hoto ba za a yi sallah a gurin in ana son ka yi sallah a gurin a cire kawai kaga waɗannan sun fi wancan tsanani ko? yawa da kuma waɗannan su ne abinda zai kawar maka da shakku ko ai an kawo ta riga mai yawan ado haka tana da ado sai aka ba manzo Allah ya zo yana jin sallah yana sallabewa sai ya cire rigar sai ya miƙa ma wanda ya kawo ya ce kamar masa ka ce ya baka riga kala kaza wannan tana bijiro mun a sallata ba na santa saboda adanta yayi yawa ka san wata rigar tana shan ado da yawa har mai ita in yafi Allahu akbar sai manta da girman Allah sai fara kallon aikin rigarsa ana yi ko to irin wannan ita kanta da hoto duk kusan abu ɗaya ne shi yasa manzo Allah ya cire ta yake baya shi amma ba a sake sallar ba saboda ya nuna maka sallar ta inganta kun dai gane ko to a kauli na hudu an gane kauli na hudu akan wannan sun kuma cewa suka in kai sallah inda aka saka hoton shugaban kasa ko na ciyaman ko na gwamna a cikin inda aka manna to yace suka ce sallar ka bata baci ba su iya inda suka tsaya kenan to kaga kenan kaulin su yana kama da na farko da suka ce na farko cewa suka sallar ta inganta sai dai sharadi kawai shine kayi ta a yadda Allah yake kayi ta kama duka ciki gaba daya menene abin da zai fi kawar da kai daga duwan shakku shine ka cire hoton kai sallah a inda ba hoton kawai shine yafi maka sauki an gane to haka nan sai daga ƙarshe sai ce a kawannan ƙaunin ya ce ta amiku suwarul mulu ya ce race hotunan masu mulki a cikin ofis ko a cikin wani guri an kawai sun tafi akan cewa la ya juz suka ce bai halatta to me amfanin sa me amfanin sa ko ba guji bane haka suka tafi suka ce wannan la ya juz saboda ne amma wasu da suka zo da ɗan sassaucin sai suka ce to idan kana son ka saka irin hotunan waɗannan manyan mutane da sauransu ya ce to abinda za ka yi halarta ka saka shi da ka yanke kan hoton ka jefar sai ka bar ƙafafuwan suka ce in an yi haka ya halarta tambayar ta ƙarshe yake cewa malam amin bayani akan wanda aure ya zama wajibi a kansu wanda aure ya zama wajibi a kansu su ne waɗanda suka balaga suke da hankali suke da abin da za su ciyar da matan kuma suna da sha'awar haihuwa kuma ba za su iya rike kansu ba sai sun yi zina don haka aure ya zama wajibi su yi don komai sun hada suna da abin da za su ciyar an gane suna da abin da za su rike matan kuma ba za su iya zama haka ba kuma suna da sha'awar ƴaƴa kuma in ba mata za su iya afkawa cikin zina to wajibi ne su je su yi aure waɗannan su ne sai mai kuma da sai wani sako wanda a madadin dukkan mutanen da suke sauraron karatu suna mai ta'aziyya ga ɗan uwa da kuma gare ni suka ce malam baba wanda matan shi Allah ya mata rasuwa da kuma gobara suna fatan ubangiji da mai yadda mafi alheri ita kuma Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta wannan shi to ku zo mu tafi a gurguje saboda kada lokaci ya ritsawo ba mu karisa ba a inda muka tsaya mala yake cewa wa hasbuka ma ja'a fil akhbar ya isan maka abin da yazo maka a cikin labarbaru da akar na cewa sahabban manzo Allah suna da girman daraja da kima da matsayi da daukaka min dalika alqawli yadda daga cikin irin waɗannan maganganu da suka zo maka na cewa ya ishe kai ka gane cewa sahabbai suna da girman daraja kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake inna allaha iftarani lalle Allah ya zaɓe ni waktara li ashabi kuma ya zaɓa min sahabbaina faja'ala li minhum wizara sannan sai ya sanya su gare ni suka zamanto wazirai mataimakana wa ansaran wasu ya sun sa suka zamanto mataimaka wa asharan ya mai da su wasu surukaina faman sabbahum wanda duk ya zage su to alaihi la'anatullah akan sa akwai tsinuwar Allah والملائكة da mala'iku والناس أجمعين da mutane gaba daya la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamah Allah ba zai karba ba a gare shi ranar tashin al-qiyama sarfan wala adala duk wani aiki da yayi Allah ba zai karba ba wannan hadisi yana da rauni kamar yadda Abi Asim ya fitar da shi kamar yadda Abu Nu'aym yake da hakim duka kuma Albaniya za a wannan hadisi a cikin abin nan da'iful jami' wannan shi ne wa an anas ibn malik daga anas dan maliki Allah ya gane shi kare yace qala unasu min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce idza nusiba fa qala ya rasulullah man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in shi ma wannan yana nuna maka cewa wadda duk ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a kansa akwai tsinuwa akwai kuma tsinuwar Allah akwai tsinuwar mala'iku akwai tsinuwar mutane a kansa gaba da to me ma sahabi suka maka da zaka zage su kai baka hada zamani da su ɗaya ba su rike ma kaya ba ba su zo shagon ka ciniki ba ba su cuce ka ba ba su taka maka ba ba su zubar maka ba me naka a kansu me suka maka kowace rai ba tana daukan abin da ta aikata ba laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat to me yana ka nazabin su wa anhu har yanzu daga annabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yace inna Allah ikhtarani lalle Allah ya zabe ni wa ikhtara li ashabi kuma ya zaba mun sahabbaina wa ja'ala li ashaban ya sanya mun su wato abokaina ne wa ikhwani yan uwana ne wa asharan ya sanya mun su surukai sai ce wasa ya ji ƙaunin ba'adihim da sannu wasu mutane za su zo bayan waɗannan sahabban yu'ibu na suna aibanta sahabbai wa yanqusu na suna rage musu daraja da girman mutunci sai annabi ya ce la tu'atiluhum kada ku ci abinci tare da waɗannan mutane wala tusharibuhum kada ku shayar da su kada ku sha tare da su wala tanakahuhum kada ku aura daga wajen su kada ku aurar musu wala tasilu alaihim wala tusallu alaihim ko wala tasilu alaihim kada ku yi zumunci ma da su wala tusallu ma'ahu wato kada ku yi sallah kuma tare da su za su zagi sahabbai za su la'anci sahabbai za su rage musu daraja annabi ya ce a bayansa za a samu waɗannan mutane wannan hadisi shi ma yana da rauni kamar yadda uqayqil ya ruwaito shi wa da'ahu al-albani fi da'af al-jami hadisi ne mai rauni shi وعن ابن مسعود daga dan Mas'ud kale yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace idza zukira ashabi fa amsiku idan an ambaci sahabbai na da wasu abubuwa to ku kame daga barin su kada kowa ya tsoma baki ana zagin sahabbai ana faɗan wasu abubuwa kai ka ja bakin ka kai shiru domin kada ka jawo ma kanka ko wa idza zukira an-nujum idan aka ambaci taurari fa amsiku kuma ku kame akwai waɗanda suke alaƙanta aƙidunsu da tauraruwa su ce tauraruwa kaza ce lokaci kaza ne za a yi kaza za a yi kaza wannan ma in an zo ana faɗa ka kame karka tsoma baki a ciki an dai gane ko wa idza zukira alqadar idan aka zo ana ambatan kaddara ana zaginta domin akwai masu zagin kaddara wato Allah ya kaddara maka wani abu sai a zo a canfa shi a rinka zagin wannan kaddara shi ma annabi ya ce fa amsuku ku kame daga irin wannan magana jama'a kun fahimta waɗannan abubuwa duka ana magana a kan su karkatsu mabaki ƙalar ulama malamai suka ce ma'anahu min fahsin ko fahsun an wato an sirril qadri fil khalq wato yana daga kyakkyawan al'amari cewa sirrin kaddara wani abu ne wanda Allah yake gudanar da shi a cikin al'umma saboda haka ba wanda ya sani sai in ta abu kuma idan ta afku karbanta ake a imani da ita kyakkyawa ce ko mummuna wato alheri ne ko sharri wa huwa aymani yace abin da yake mafi dacewa shine al-imsak kamewa daga barin maganganu akan waɗannan abubuwa in an ambaci sahabbai ana aibanta su kai shiru idan kuma an ambaci wani abu da ya shafi canfi na taurari kai shiru kar ka tsoro baki ko in an ambaci wani abu na kaddara an muna na ta an bata kai shiru wannan kamewar alamatul iman alama ce ta imani karka yi kutse cikin irin waɗancan abubuwa wa taslimu li amrillah kuma yana nuna cewa ka sallama ma shi Allah al'amarinsa wa kadhalika an-nujum yace haka nan sun taurari wa min wa man a'taqada annaha fi'ala wadda bi ya kudurce cewa tauraruwa tana iya yin wani abu a kansa aulaha asir ko kuma tana da wani tasiri min ghairi iradatin lahi ba tare da nufin ubangiji ba mabuwaye da daukaka wa huwa mushrikun wannan mushriki ne kun fahimta ko wannan dai ya dauka cewa tauraruwa tana da wani abu daban ko an gane kamar yadda wani mawaki a nan kasar ya ta magana cewa akwai wani wai malam babba na kofar gaba ima a kofar yamma yake dai to ko ba dai menene ne ya ce wai shi ma a buga masa a duba masa to wannan duka wanda ya irin waɗannan gaskiya shirka ce da Allah an gani ba ba cewa ne ka je ka ɗauko waɗannan mutanen da suke magana kuma kai ta zage su kana faɗan abin da ba shi kenan ban kai wasa sai ka ɗauke su musu zunubi yawa kawai misali muke bayarwa saboda ai wannan kenan ya shafi duba ne ko na'am tauraruwa tana iya ba da ruwa ana faɗin haka tana iya ba da sa'a ko tana iya duk waɗannan ba abin da kake yi ba abin da tauraruwa take halitta ce kawai daga halittun Allah shi yasa yake wanda duk ya kudurce cewa tauraruwa tana iya yin wani abu ko tana da tasiri banda ikon Allah to babu shakka wannan ya hada Allah da wani kun gane magana wa kadhalika haka nan yace man damma ashabi wanda duk kaga yana zargin sahabbai na yana bata su yana zargin su bi shay'in da wani abu watattaba asaratihim yana bin guraben aibubukan su yana nemawa wa zak wato wa zikru aidan wa zakara aiban kuma ya ambaci aibin su ko wa adabahu ilayhim kuma ya jingina wannan laifin ko aibin zuwa ga sahabbai yace kana munafikan wannan munafiki ne na fata an gane wanda dai a yanzu zai je ta bincike sai ya samu laifin sahabi kuma ya jingina masa wannan munafiki ne ina ka gama da naka laifin har kake bincikowa na wani ya kamata kai kuka da naka aibubukan ne ba na wani kuma mutumin da ya mutu ya koma wajen Allah ka kyale al'amarin sa kawai a wajen Allah ba ruwan ka da shiga ce ai an riga an gama balil wajibi ma ne ce abin da ya zama wajibi alal muslim akan mutum musulmi hubbullahi wa hubbu rasul abin da ya zama wajibi akan ka shine kaso Allah kuma kaso manzon Allah wa hubbu ma jaa bihi kuma kaso abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam wa hubbu man yaqumu bi amrihi kuma kaso duk wanda kaga ya tsaya akan umurnin annabi in kaga mutum yana bibiya akan umurnin annabi kaso shi an gane ba kawai dan kaga mutum yana zaune a masallaci ka rinka cewa shi wannan kullum masallaci anya ba munafiki bane kuwa kuma bai komai ba fa ko shi kuma annabi cewa yayi idza ra'aytum ar-rajula idan kuka ga mutum ya awi ila masajid yana tattaruwa zuwa ga masallaci yazo ya zauna ya ta azkar ya ta karatun alqur'ani yana fitri manzo Allah ya ce fashhadu lahu al-iman ku shaida yana da imani amma a yanzu kuma sai ka dawo abin zargi ko to ka daina wa hubbu man ya'khudhu bi hadihi kuma kaso mutumin da kaga yayi riko da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma menene kaga wani ya rike shiriyar annabi yana aikatawa to kada ka soke shi ka so shi yanzu aka ga mutum ba annabi ne sai aswaki ba to yanzu wani in ya aswaki ma sai a tsarge shi kuma annabi ne yake da su sakai ne wannan ka kada ya wuce wato rabin kwabrin ka ko kada ka rinka jan wando a ƙasa yanzu idan wani ya dangana wando shi ma sai a zage shi kaga a takaice kana faɗa da sunnar waye kenan to karka nada kanka ka zama makiyin annabi kuma baka ma sani ba shi yasa yace wanda duk kaga yayi riko da sunnar annabi kai in ba za ka iya yi ba to ka so shi abin da ya kamata ka yi kenan ina fata dai an gane wa ya'malu bi sunnatihi kuma kaga yana aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ka so wannan mutum wannan wajibi ne akan ka wa hubbu alihi kuma kaso alayen gidan manzon Allah alu bait gidan mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi kuma kaso sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi kuma kaso matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa auladihi kuma kaso ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam wa gilmanihi da yaran gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa khadamat da masu yi ma annabi hidima duk kaso su wa hubbi man yuhibbuhum kuma kaso wanda yake son waɗannan mutanen wa bughdi man baghdahum man yubghiduhum kuma ka ki wanda kaga yana kin duk wanda kaga yana kin matan annabi yana kin gidan annabi yana kin gidan alayen annabi yana kin ya'yan gidan annabi yana kin gidan annabi to wannan shi ma ka ki shi li'anna awsaqal ural iman domin mafi ƙarfin igiyar imani ƙororuwanta shine alhubbu fillah ka yi so dan Allah ba don kudi ba wal bughdu fillah kuma ka yi kiyayya dan Allah yanzu ya ga mutum yana sabon Allah in ya baka kudi sai ka so shi kaga soyayyar ka ba ta Allah bane da Allah ga wani kuma talaka ne a unguwar ku bai da ko sisi amma yana bin Allah kuma baka san sa kai munafiki ne ko sai an zo an gaya maka ko ba an gaya maka kai munafiki ne ko domin ka ƙi waɗanda Allah ya ce kaso su ka kuma so waɗanda Allah ya ce kar kaso su saboda kuɗi ko? yanzu in daga jefa kuɗi a sai an baka kuɗi? ha? ya ka sun kuyar da kai? ba za ka yi magana ba? ok mu wuce? to shi kenan mun wuce ɗin قال أيوب قال أيوب يكتوى السقطياني رضي الله عنه يجي من أحب أبا بكر ود يسو أبو بكر فقد أقام منار الدين وانا يا إير دا حسكي كو منار نا الدين ألامر الدين سوى دا قال رأى النبي يفتو يتي يناسو أبو بكر to kuma idan ka so abubakar to ka so wani abu na addini saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabba ilayka ya rasulullah wani mutum ne yafi soyuwa a wajen kai manzo Allah yace abubakar a cikin maza a cikin mata fa ko ko Aisha ko ba ka so haka magana ta ko ba ka so a wata ruwayar kuma cewa aka a cikin matawa kafi so ya ce aisha ya aka ce to a mazafa sai ce abuha babanta ko za ka goge wannan rubutu baka isa ba wani don ba kai ka rubuta ba kuma dole a karanta maka wa man ahabba umar wanda ya so umar faqad awdaha as-sabil shi ko wannan ya bayyana hanya a fili saboda umar har maganganunsa da yayi akwai inda ayoyin alqur'ani suka sauko suka tabbatar da maganganunsa saboda kace za umar baya zama inda ya zauna shedan bare zo gurin dan ga wanda duk ya so shi to hanya ce a fili dodar zuwa aljanna wa man ahabba usman wanda ya so sayyidina usman fa faqad istanara bi nurillah wannan ko ya haskaku da hasken Allah saboda shi kuma Usman shi ne kadai wanda ƙararra manzan Allah ya ce yana jin kunyarsa ya ce ina jin kunyar Usman kuma shi ya sa masa zurnurai ma'abocin haske guda biyu Usman kuma shi ne kadai ya samu darajar auren 'ya'yan manzan Allah guda biyu ya aure ta farko aka ba shi ta biyu ta rasu ya ƙara masa wata ya ce kuma in wannan ta mutu muna da wata za mu sake ba ka ya usman an sai kai haƙuri bayan da ka iya wallahi ka yi haƙuri kawai wallahi haka allah ya shirya kayan da bayan da ka iya kai da ka zo hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu don ka yi ƙiyayya ba abin da kake ba tun rubutun da aka yi a waɗancan lokacin wa zai shafe shi ba wanda ya sai shafe shi ka yi haƙuri ka ci garin kwaki ka kwanta waɗannan sun riga sun maka nisa wannan wa man ahabba aliyan wanda ya so sayyidina ali faqad istamsaka bil urwati rusqa wannan ko yayi riko da al urwati rusqa shine saifullah takwabin Allah kenan sayyidina ali kaga kenan waɗannan dukkan su sai ya zama kana so wa man qala al khair wanda duk ya faɗi alheri fi ashabi rasulillah cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda kage yana yaba musu yana jinjina musu faqad bari aminan nifaq wannan ya kubuta daga munafurci wanda ko duk kage yana yi yana fata su to ya shiga uku munafiki wa amma manaqibus sahaba faslun ko wannan fasalin yana magana akan manaqib na sahaba ina ce manaqib yana nufin muqamai da matsayi wanda Allah ya yi musu matsayinsu wa fadailuhum da falalarsu an gane ko fa aksar yace ta fi yawan min an tuzakkar a ambata ta wallahi falalar sahabbai ta wuce ba za ka iya ambatan ta gaba ɗaya ba wa ajma'at ulama malamai sun yi ittifaqi malaman sunna anna afdalus sahaba cewa mafificin sahabbai mafifitan sahabbai sune al-ashratul mashhur lahu su ne guda goma wanda Allah wanda aka yi musu shaida a kansu wa afdalul ashra kuma mafifitan waɗanda suke goma su ne abubakar summa umar min umar bin al-khattab summa usman bin affan summa ali bin abi talib waɗannan su ne mafiya falala mafiya girma ajma'i na gaba daya an gane ko amma idan ka kalle su zaka ga akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali akwai talhatu ibn ubaidillah akwai zubair ibn al-awwam akwai sa'id ibn sa'ad ibn abi waqas akwai abdurrahman ibn auf akwai sa'id ibn zaid akwai abu ubaid amir ibn jarrah wannan sune guda goma wanda tun a duniya annabi ya ce yan aljanna ne yanzu waɗannan sune za ka shigo kawai kana surutu a kansu Allah ya ce radiyallahu anhu aje na ga muku na ga muku kowa an bashi appointment appointment na me na shiga aljanna kuma aka buga mata stamp Allah ya buga ma kalmar stamp da radiyallahu anhu Allah ya ce na yadda da su waye kuma zai fito ya bagana amma dai mara kunya kai mara kunya zai iya fitowa ya magana abubakarin sun ma'amar ko wala ya shakku yake ba mai shakku cikin falalar waɗannan da falalarsu da kuma su ne mafiya ɗaukaka abubakar umar usman ali ba mai shakku akan wannan fi zalika cikin wannan illa mubtadi'un munafiqun khabis ala ta sai dai wani mai bid'a munafiki kuma kazani shine wanda in an ce hudun nan sun fi kowaɗanne girma cikin sahabbai shine zai yi musu mubtadi'un munafiqun khabisun kazani munafiki mai bid'a shine kawai zai yi musu yanzu ko duk ba ku yarda cewa waɗannan sahabbai guda hudu sun fi duk sauran sahabbai ba akwai in akwai wanda bai yarda bai magana ni dai na yarda kaifa وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم النبي آي نفسي نحديثي في حديث العرباد في حديث العرباد بن سارية حيث قال إن النبي عليكم بسنتي نا أمرتكم لكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين كما كم بسنة حليف فينا ما سشري سوى الموحدين المهديين كي ما سشري سوى من بعد أبايانا عبدو كتيب عليها أكنت بالنواجذ لهقوا روح wa iyakun na hane ku wa buhu da satin umuri da fararrun abubuwa wal kulafa yace su kulafa'ur rashidin hum sune abubakar wa umar wa usman wa ali ajma'in na'am wa anzalallahu allah ya saukar fi fadail abi bakar cikin falalar sayyidina abubakar allah ya saukar da ayatun min alquran wasu ayoyi na alqur'ani qala ta'ala daga cikin ayoyin da Allah ya saukar akan falalar Abu Bakar ubangiji ya ce wala ya'ti wala ya'tali ulul fadl kada ma abota falala da wa yake Abu Bakar shine ma abocin falala Allah ya nada shi ma abocin falala ne yace daga cikin ku kada ma abocin falala ya yanke daga ciyar da wasu mutane wasa'at da yalwar arziki kaga Allah ya shaida Abubakar yana da arziki an yu'tu ulil qurba su ba ma abota kusaci wato abinan wal masakin da miskinai kada su yanke su ci gaba da ciyarsu wannan aya ta sauka akan Abubakar Allah ya masa shaidar mai falala ne ko bai masa ba yayi masa shaidar mai kudi ne yayi masa shaidar mai kudi saboda haka ya ciyar la khilafa anna zalika fihi malai ce babu sabani cewa wannan abun akan abubakar aka yi fana aka bil fadli Allah ya kamanta annabi da falala Allah ya kamanta abubakar da falala ridwanullahi alaihi yaddar Allah ta tabbata a kansa wa qala ta'ala Allah ya saki fadi yana cewa saniyat naini an gane nabiyun biyu izuma bil ghar lokacin da su biyu suke cikin kogo shi ma malam yace la khilafa babu sabani aidan har yanzu anna zalika fi abi bakr wannan ayar har yanzu ita ma ana magana ne akan Abu Bakar an gane shahidat lahu rububiyyatu bis-suhba dukkan alitta ta yi ma Abu Bakar shaida da ce yayi ya zama abokin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa basharahu bis-sakina sannan akai musu albishir da kuma nutsuwa Allah ya masa albishir da nutsuwa wa Allahu bi sanis ne ya yaba masa ya masa kirari da jinjinawa da cewa shi ne na biyun biyu kama kana Umar bin Khattab kamar yadda Umar bin Khattab yake cewa man yakunu afdalu min sanis ne Allahu salisuhuma wane ne wanda zai kasance shi ne mafifici daga na biyun biyu wanda na ukun su shine Allah wato Abubakar da da manzo Allah a cikin kogo ba wanda zai fi shi inji Umar babu wanda ya fi wa kala Allah ta'ala Allah ya ce wallazi ja'a bi sidqi wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi ya gaskata da shi ulaika humul muttaquna waɗannan sune masu tsoron Allah kala Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq yace ko yace la khilafa babu saqani annan lazai ja abin sirki lallai wanda ya zo da gaskiyar nan rasulullah shi ne manzana sallallahu alaihi wasallam wallazi ja abin sirki wanda ya zo da wannan gaskiyar shi ne wa ko ba kwa ji ne shi ne waye rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi saddaka bihi wanda ko ya gaskata da shi abubakar shi ne abubakar radiyallahu anhu wannan duka ayoyin guda uku nan duk sun zo ne akan falalar abubakar wa ayyun man wato munqiba wane ne wani irin matsayi ne da daukaka da laqabi ablagu min zalika fihi wadda ya fi wannan Allah ya maka kirari ya ambace ka ya maka kirari ya faɗi falalarka wace falala ce wani wanda zai zo da ita wanda ta fi wannan radiyallahu ajma'i Allah ya yarda da su gaba ɗaya jama'a wannan littafi ya ƙari yau Allah ya kawo mu ƙarshen sharhu kitabul kaba'ir wato mun sauka kenan ko yaushe za a yanka budulu sati mai zuwa in an yi sauka kan mai ake gida in an yi sauka waɗanda suka yi karatu suka yi sauka ana ɗinka musu riguna to yanzu waye yi karatun har aka sauka to ya za ku yi da nikin a ba haka ake ba ko kai ba kai saukar ba ne yawa to kun ga jama'a cikin shekara biyar muka sauke littafi aiko zangon ya yi nisa ko da wata ma biyu ko to ka gani shekara biyar da wata biyu ko da wata uku a wannan tsakanin dai aka soke wannan littafi an gane ko a jami'a in dai ba rigima ka samu ba shekara hudu ya kamata ka karfi kwanin digiri ko in direct entry ka tafi ma ya kamata ka samu shekara uku ne da project ɗinka da komai da za ka duka ta yanzu mun shekara biyar muna yi to muna roƙon Allah ya sanya mu wannan karatun da muka yi albarka kuma da wannan saukar muke son za mu saka mai martaba sarkin gombe cikin addu'a ta musamman marigayi saboda gaskiya yana shi ne ma ya assasa wannan al'amar sannan za mu saka wasu bayan Allah da suke ma wannan masallacin hidima a cikin addu'a wasu sun tafi irin su malam da sakwata ya yi karatu a nan ko da dai sauran wasu wanda suke akwai wani ina jin ko tsufa ne ko ne ban iya tabbatar sa ba akwai da wani mai kiran sallah tsarin jibir duk ko na tsufa ne shi yana nan muna roƙon Allah ya ƙara mishi lafiya akwai saura jama'a da suke hidima a nan irin su malam abdurrahman ko da irin akwai waɗanda ba zan iya kiran sunansu ba suna nan duka ana hidima da su anan ba na iya kiran sunansu akwai ƴan agaji da suke hidima a nan akwai masu ɗaukar karatu a nan waɗanda suke yaɗa shi akwai kuma masu sauraron mu kullum dukkan waɗannan kowa ya ba da nasa gudumawar wajen tafiyar karatu don haka muna fata ubangiji allah ya kai ma kowa ladan ya kuma saka a mizani susan mai martaba man sanna sunnatan hasana wanda ya kafa hanya mai kyau yana da lada kuma yana da ladan waɗanda suke aiki shi da ya kafa wannan karatu ya sabbaba shi duk ranar da aka karatu yana da lada ƙunga ladansa yana da yawa saboda shi da ya jawo wannan aiki to Allah ya ji kan mai martaba Allah ya gafarta mishi Allah ya haskaka mishi Allah ya sa idan tamu ta zo mu cika da imani irin su malam ba sakwaci muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka kabari Allah ubangiji idan tamu ta zo ka sa mu cika da imani dukan waɗanda suke yi wa wannan karatun hidima suna nan ko ba sa nan suna kusa ko ba sa kusa suna nesa suna da rai ko ba su da rai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya ba kowa bukatarsa ba za mu ce ga littafin da za mu saka ba sai an saurare mu ga ramadan yana kunno kai na yawwa sunna tv da suka ɗauki nauyin wannan darussa har ɗari da saba'in da uku ko da biyu waɗanda su ba ma biyan su ko sisin kwabo sunna ce muna musu addu'a wannan tasha ɗin Allah ya kare ta kuma dukkan wasu matsaloli da suke damun su Allah ya warware musu masu harinta da mummunan abu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wato ya shirya su idan za su shirya idan ba za su shirya ba kuma Allah ya maganin su wannan tasha ta wayar da kan mutane da yawa kuma tana nan tana ci gaba muna fata Allah ya taimake ta eh mu da za mu samu ma wasu masu kuɗi su zuba mata jari to muna son haka eh dan wasu kafafen da ba haka masu ke wasu sun jirgin zuba jaru wanda ka kafa ma mummunar hanya ce kuma watakila zunuban za su ci gaba da samun ka bayan ka mutu ba to ga hanyar da kuma take kullum alheri ne ake yadawa muna fata wasu za su kalli wannan abun kuma su saka jarinsu a wannan guri domin tashar ta ci gaba shi daraktar dr ibrahim umar jesina muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya masa jagora cikin al'amuransa da dukkan mataimakansa da sauran dukkan waɗanda suke aikata aiki na alheri muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya karba mana daga nan za mu yi salati ma annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من امرنا رشدا kada ka ji mun sauke littafi ka ce kuma an rufe karatu ba wanda ya fara dan na san zaka iya zuwa ka dora to ba wanda yake an rufe karatu cewa muka mun sauke littafi akwai a cikin ku rediyo ku ba a tambaye ka ba a cikin ku ana samun irin wani kawai yanzu wani zai je ta ai an rufe sai ramadan ba wanda ya fara ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم